ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyar ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyar shekarar miladiya littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba yan uwa a darasinmu da ya gabata muna cikin bayani ne akan kabira ta talatin da bakwai alkabira as-sabi'atu wa salatun babban laifi da malin ke tattaunawa a kansa shine arriya'u yin abu ba don Allah ba malin ya kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da dama ya tsallaka kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka suke bayani game da munin riya da munin makomar mai yin riyan da kuma yadda ita kanta riyar take kasancewa shirka wacce take karama sannan malam ya tsallaka zuwa maganganun tabi'ai da atba'ut tabi'ina za mu tashi daidai gabar da malam ya ce mau'izatun ga wani ma'azi ga wani wa'azi kamar yadda kusan al'adar malam mai littafi shine duk lokacin da ya kulla wani babi ya yi bayani ya tattauna game da zaburarwa ko yake tsoratarwa game da lahira ko mutuwa ko abin da ke kama da haka malice ibadallah ya ku bayin allah inna ayyamakum qala'il lalle kwanakinku da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta muku za ku yi a duniya ‘yan kaɗan ne ba su da yawa di yadda mutum yake gani Allah maɗaukakin sarki ya raya shi idan ka kwatanta zamanka a duniya ka tuno kuma irin tanadi da Allah maɗaukakin sarki a lahira za ka ga shekaru ne ‘yan kaɗan ba su da yawa wa mawa'izakum qawatil malai ce amma abubuwan da suke muku wa'azi ga sunan da yawa wanda saboda girmansu da yawansu har sun kusa su halaka ku ma'ana yadda wa'azi abubuwan da suke dan adam wa'azi allah maɗaukakin sarki ya sako su ga sunan ko'ina duk inda mutum ya kalla wani abu ne da zai iya masa wa'azi wanda zai yi wa'azuta da shi a rayuwarsa malai ce falyukhbiril awakhirul awaila to lallai sai na ƙarshe su ba wa na farko labari waɗanda suka daɗe suka ga jiya suka ga yau da shekaran jiya to sai su ba sababbin jini labarin abin da ke kaiwa da komawa game da rayuwar don su san inda za su jefa tasu kafar domin sun sun ga abin da jiya ta yi mai yiwa har shekaran jiya dukkanin wasu jarrabobi da wasu musibu da wasu abubuwa kala-kala sun wuce ta kansu amma samari masu ɗanyen jini su duk ba san irin waɗannan abubuwa ba lallai waɗancan na ƙarshen sai su ba su labari don su kiyaye malai ce wal yastayqidhi al-ghafilu qabla sayr al-qawafil wanda yake ya rakkana sai ya farka daga dogon baccin da yake qabla sayr al-qawafil tun kafin wannan jama'a ko karafka al-qawafil jam'i ne na al-qafila sune matafiya ma'ana tun kafin su ɗau hanya su miƙe su bar shi a wajen yana bacci sai ya ya farka ma'ana duk mutumin da yake cikin gafala ta saban Allah to ya sauri ya farka ya tuba ya kuma ga Allah madaukakin sarki tun kafin lokaci ya kure masa malici ya mai yuqinu annahu la shakka rahilun ya kai wanda ka samu yaqini da tabbas la shakka ba makawa annahu rahilun cewa zai tafi zai ba wannan duniya ma'ana rahilun mai tafiya ne zuwa ga lahira ya kai wanda yake da tabbacin cewa wannan rayuwa da muke a wannan duniya akwai wata rayuwa da take jiranka a gaba za ka gama wannan ne ka tafi waccan wa malahu zadun wala rawahil malice kuma ya tabbatar da cewa wannan rayuwar da yake a wannan duniyar wanda ya tabbatar zai batta ba shi da cikakke ko isasshen guziri sannan ba shi da abin hawa kunga ƙarshen ganganci kenan ka san kana da tafiya doguwa mai yawa a gabanka ga tafiyar tana dab amma ba ka da guzirin da zai kai ka ba ka da abin hawan da zai kai za ka hau kai waccan tafiyar da shi ta ƙarshen ganganci kenan malaiti ya mallajja fi lujjatil hawa mata tartaqi ila sahil ya wanda yake ƙara nitsawa cikin duhun san zuciya da bata malaiti mata tartaqi ila sahil yaushe ne za ka yi wa kanka dabarar ka isa zuwa gaba gaba shine zuwa ga komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ya doge wajen saba wa Allah maɗaukakin sarki yake cikin duhu na son zuciya yaushe ne zai gane akwai inda yake nufa akwai matsirata akwai madakata ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki kafin isa wancan lokacin malai ce hal in tabahta min riqadin shamilin shin ka faɗaka daga wannan bacci gamamme da ka kwanta kake yi wa hadarta almawa'iza bi qalbin ghairi ghafilin ka kuma halarci wa'azi da zuciya wacce ba mai rafkana ba ba rafkananniya ba wa qumta fil layli qiyama aqilin sannan kuma kai kokari ka tashi da daddare don yin sallah irin tashi na masu hankali wa katabta bidumu'i suturar rasa'ili a tashin da kai kuma har ka rubuta layika na wasiƙa amma da me da hawayenka ma'ana lokacin da mutum ya tashi yana sallah ya yi kuka ya zubar da hawaye na nadama ya tuna abubuwan da suka yi mara abubuwan da ya marasa kyau ya kuma ƙoƙarin komawa ga Allah maɗaukakin sarki to wannan shine kamar ya rubuta wasiƙa da hawayen nadama مالتي تخفى بها زفرات الندم والوسائل irin hawayen da shashshekan kuka yake buya a cikinsu tare kuma da ƙoƙarin kama hanyar da za ta kai shi tudun mun tsira ya tuba daga abin da yake mara kyau wa ba aftaha fi safinati dam'in sa'ili sannan ya tura wannan wasiƙar zuwa ga ko kuma cikin wani jirgin ruwa amma na hawaye mai kwarara duk wannan wani zaurancen magana ne mala yake don ya nuna maka nadama da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ga ma'abucin wannan hali shi ne cewa ba aftaha wannan hawayen na ko kuma wannan wasiƙar taka ka tura ta ka aika ta fi safinati dam'in sa'ilin a cikin wani jirgin ruwa wanda yake na hawaye mai kwarara mai zuba la'allaha tarsu mai yiwa ne ana fatan wannan jirgin ruwan wanda take ta hawaye ta nadama ta isa ko ta tsaya ala sahili akan gaba a inda ake bukatanta ma'ana ta yi nadama kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta sai ma cewa asafa limaghrurin jahulin ghafilin ya kai co ga wanda yake ya ruɗu kuma wanda yake ya jahilci abin da yake yi wanda yake kuma gafalalle malai ce ya kai cansa ya bakin cikinsa laƙad afƙala ba'adal kahulihi bi zambil kahil malai ce haƙiƙa a laifuka sun nauyayi kafaɗarsa ba'adal kahuli bayan ya kai shekarun girma da tsufa ya kai shekarun girma ya tsufa amma tare da haka laifi da zunubi bai ƙaurace masa ba ce wa ƙabban ya'al bitalata wa bazalar jahil hakika ya lalata aikin da ya kamata a ce ya ribace shi sannan kuma ya kai kansa zuwa ga abu na wauta wanda babu abin da zai amfanar da shi warakana ila rukubil hawa ya kuma karkata zuwa ga abin hawa wanda yake na son zuciya rakbata ma'ilin hawan da yake na karkata gaba ɗaya zuwa ga ita duniya da abin da ke cikinta mala ce yabni albunyana wa yushidul ma'aqil yana gina gina gidaje ko gine-gine a wannan duniyar don ya ɗauke ta gurin zama yakan kuma ƙawata gine-ginenta da ado kala-kala wa huwa an zikiri qabrihi mutashagil mala ce amma tare da haka ya shagala game da tuna kabarinsa da gidansa na ƙarshe wanda in ya gama rayuwarsa a duniya gaba ɗaya kaf nan za a ɗauke shi kuma a je a sa shi a ciki wa yadda'i ba'da hadha annahu aqilun amma wai tare da haka da'awa yake cewa shine mai hankali ga waɗannan abubuwan da yake ya kyara lahira ya kyara janibin Allah madaukakin sarki ya tinkari duniya kai tsaye duniya yake ginawa ita yake kawatawa ita yake tanada hakan kallon sa yake a matsayin mai hankali duk wanda ba shi ba kuma ba shi da hankali malai ce tallahi ina rantsuwa da Allah laqad sabaqahu al-abtalu ila a'la al-manazil lallai gwaraza su ne al'abtal jam'i ne na batal kamar ka ce gwarzo lallai gwaraza sun riga sun rigaye shi ila a'lal manazil zuwa ga maɗaukakan matsayi sun riga sun rigaye shi zuwa ga maɗaukakan matsayi matsayi matsayi bayan matsayi almani da hausa mai jam'insa kenan matsayoyi ko ko matsayi malice huwa yu'minu fi bitalatihi fawzal amil amma tare da haka tare da wannan lalacin nasa tare da wannan barnar tasa yana buri yana fatan wai ya dace da aiki irin na waɗancan gwarazan mutane shi ma cewa haihata haihata ko kaɗan ba zai yi ba shine kalmar haihata haihata take nufi Allah maɗaukakin sarki ce haihata haihata lima tu'aduna ma'ana kwata-kwata abin ba zai taɓa yiwuwa ba kwata-kwata yadda suke tuna abinda abinda ake musu alkawari da shi abu ne da ba za su taba samun sa ba malai ce ma faza batilun bi ta'ilin har abada mabarnaci bai taba dacewa da abu mai tsada ba at-ta'ilu shine abin da yake mai daraja mai tsada to batil kuma mabarnaci babu yadda za a yi ya gama barnasa kuma ya zo ya dace ya samu abin da yake mai tsada malai ce wannan ba za ta yi ba sai bai tikan waka bala ce ayyuhal mu'jibu fakhran bi maqasiril buyuti ya wanda yake jiji da kai da alfahari bi maqasiril buyuti da gidaje na kawa na alatu manya-manyan gine-gine su ne maqasir daga alkasur ne shine babban gida sosai irin gida mai kama da gidajen sarautar nan su ake cewa kasar ya wanda yake alfahari da irin waɗannan gidaje dan ya mallake su a duniya ya ga yana da su malai ce inna duniya mahallul liqiyamin wa qunutin yace irin waɗannan a gaya masa lalle ita fa duniya guri ne na tsayuwa da kuma bauta da da'a ga Allah madaukakin sarki shine alqunut da'a da bauta ga Allah madaukakin sarki duniya ba wajen alfahari bane duniya ba wajen mai da hankali ba ne wajen tara duniya ba laifi ba ne tara duniya amma ba wajen mai da hankali ba ne ka cokan ba ka da ake sai tara duniya duniya ba wannan wajen ba ne shi sa Allah maɗaukakin sarki ce wa taghi fi ma ataka Allahu daral akhirata sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda Allah ya fara kawo shine lahira dan dan ita ne Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka dan bauta wabtaghi fi ma ataka Allah ka nema cikin duk abin da Allah ya baka me zaka nema sai Allah ya ce daral akhirah gidan lahira amma sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kada ka manta me rabanka na duniya shi ma duniyan ka je ka nema ba a hana ka ba amma mutum ya kasance ya yi rukuni ya yi maili gaba ɗaya zuwa ga duniya ba shi da aiki sai duniya a wannan ko shakka babu ya hawa hanyar da ba ita ce mai bullewa ba malai ce fagadan tanzilu baitan bayyikan ba'dan nuhuti malai ce idan ka gama tara gidajen kai komai da kuma ya gadan gobe kuma yana nufin goban da ba ta da gobe kenan a wajen mutum ko yawwa fagadan gobe tanzilu baitan za ka sauka ne za ka ji ka a cikin wani ɗaki bayyikan kuntatacce ba'adan nuhuti bayan an riga an haka shi ɗakin ma wannan sai an haka shi sannan sai a saka a ciki ina kenan kabari kenan malai ce bai na aqwamin sukutin zaka samu kanka tsakanin wasu wasu mutane wanda zai sun shiru ba mai iya magana a cikinsa kowa yayi shiru haka makabarta take mutum mutum ga kabarinsa dan uwansa yana gefensa wani yana haka kowa yana cikin nasa ɗakin ba ba a haɗa ɗaki tsakanin wanda wani in ma an sa ku a cikin kabari wato yan uwan fahimci wannan abin da kyau idan wani dalili ya sa babu laifi a haɗa mutum biyu uku hudu biyar a sa su a cikin kabari ɗaya babu laifi wannan ya tabbata lokacin da aka yakin hudu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce a sa su a cikin a kabari guda ɗaya annabi ya ce a duba a cikin su ya fi karatun alkur'ani wanda ya fi haddace alkur'ani ya fi sanin ma'anar alkur'ani sai a sa shi a gaba a kallon yana kallon alƙibla yana kallon bango kenan waye na kusa da shi a hadda alƙur'ani sai a sa shi aka aka jera su kaga ko da a kabari mahaddacin alƙur'ani yana sama da wanda bai haddace shi ba kenan ina fata an fahimta to amma kada ka ɗauka cewa idan an sa mutum a kabari ko da bangaren azaba ne Allah ya kiyaye za ta riske shi to a zai rinka kallo ai kusa da shi ga wani wani a'a yadda aka sa kuɗin nan to ai shikenan ko da mala'ikun da za su zo kowa shi kadai zai ga mala'ikansa kai ba za ka san an zo wancan ba kai ba za ka san an zo wannan ba kowa daban za a yi masa tambaya babu wanda zai kasance tare da dan uwansa zaman kabari kenan daga lokacin dan uwa da aka ɗauke ka daga cikin ɗakin ka da kake kwana kai da iyalinka da ƴaƴanka aka sa ka aka bari aljanna ina fata an fahimta don wuta ita ma wani bai san ana wani azaba ba kowa shi kadai yake jan kayansa idan idan ana azaba wani yana ihu wani yana jin ihun wani ai za a an samu sassauci za ka gane cewa ashe ba kai kaɗai bane kake san kake shan duka ba mutum shi kaɗai bane yake shan bugu akwai wani sai ya ɗan ji sassauci to amma dukan wutar jahannama kowa shi kaɗai yake jin kayansa bai san akwai wani ba ji yake kawai duk duniya duk bala'in duniya akan sai yake karewa to wallahi dan uwa in ka ga ka ƙara haɗuwa da wani mutumin kirki to sai dai in ka aikin alheri ne kawai wannan ka shiga aljanna ko akwai yan uwa ziyara gashi nan ana kai wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin me gashi nan wannan zai wannan zai fuskanci wannan ana tattaunawa ana hira za su rika hira matsakanin sai yan aljanna Allah madaukakin sarki ba mu labari amma yan wuta ba babu wannan Allah ya kiyaye mu mala yace to za a sanya shi tsakankanin wasu mutane sukutun duk sun yi shiru ba mai magana nafiqatin fis sumuti suna yin magana amma a cikin shuru me wannan yake nufi shine zaman lahira zaman kabari ai kowanne na cikin kabarin idan alkhairi yayi a cikin kabarinsa mala'iku za su zo kuma za su tattauna da shi sannan ayyukansa na alkhairi sallarsa da azuminsa za su zo su ringa ɗebe masa kewa su ringa hira wannan hirar da yake shi da waɗannan al'amura da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara akwai wanda zai ji a cikin wanda suke tare da shi a kabari babu shi kadai ne kawai yana magana amma kuma shiru ne babu wanda yake jinsa haka idan Allah ya kiyaye aka samu akasi ɗaya ɓangaren shi ma wanda yake shan bugu yake shan duka idan aka yi rashin sa'a shi ma to za ka ga dukan da yake sha yana ihu yana ƙara shi kadai yake jin kayansa babu wanda yake jinsa shi ne suna furici amma a cikin shiru saboda babu wanda yake jin wani kowa abin da yake gabansa ya ya ishe shi alati faridun fid dunya bi thawbin wa min al aishi bi qutin duniyar da zaka batta gaba daya da tufafin da kake sawa da komai babu abin da zaka tafi da shi sannan zaka bar rayuwa da duk abincin da kake ci babu abin da zaka ƙara samu na duniya na abinci da zai ƙara shiga cikin ka shikenan mutum ya tafi wattakhadha baitan dayiqan shikenan mutum zai samu zai riki wani ɗaki wanda yake kuntatacce mithlu bayni thumma qul Allah ce sannan ka faɗa ka ce ya nafsu haza ya ke wannan zuciya zuciya kenan ko wannan rainawa ka gaya wa ranka ka ce mata baitun masuwaki famuti kin ga irin wannan ɗakin da irin wannan gidan da aka kwatanta miki yanzu kuntatacce mai kaza mai kaza a cikinsa shi ne makomarki famuti sai dai ki mutu me yasa aka gaya ranka haka domin ta taya ka bin Allah maɗaukakin sarki ta taya ka ƙoƙarin fita daga ƙunci da kuma ƙuntacewar cikin kabarin da mutum zai tsinci kansa a ciki idan mutum ya aikin alkhairi insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai yalwata masa kabarinsa kamar yadda mun sha yin bayani akan wannan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai ce alkabiratu saminatu wa salatun babban laifi na talatin da takwas babban laifi na talatin da takwas malai zai tattauna ne akan at-ta'allumu lid-dunya wa kitmanu ilm abubuwa ne guda biyu na farko at-ta'allumu lid-dunya shine neman karatu ka nemi ilimi amma ka nema ne lidduniya don ka samu duniya na biyu wa kitmanul ilmi da ɓoye ilimi ka san wani abu na addini wanda mutane suke buƙatar su sani sai ka ɓoye ka ƙi sanar da su waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin manya-manyan laifi da Allah maɗaukakin sarki baya gafarta su sai mutum ya yi istighfari da gaske kuma ya gyara to abu na farko mala ya ce a ta'allumu duniya shine neman ilimi don duniya yan uwa anan ana nufin ilimi irin na addini ilimi na addini shi ake nufi a nan wajen duk lokacin da ka ji wata aya a cikin alkur'ani ta zo ta bayani akan ilimi da falalan masu ilimi da tanadi na aljanna ko lada ko wani abu na tagomashi da Allah ya yi ga masu ilimi ana bayani akan ilimin addini ilimin alkur'ani da ilimin sunnar sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duk hadisin da ka ji ya zo yake bayani game da ilimi da falalar ilimi mai ilimi mala'iku su ne masa salati kifi da ke cikin ruwa ne masa salati kaza ne masa duka wannan ana nufin ilimin addini shine ilimin da ake neman sa dan Allah dan lahira ba dan duniya ba ina fata an gane amma ilimin zamani ko ka ce ilimin boko shi wannan dan ka neme shi dan duniya ai ba matsala ku dama ba dan duniya ake neman sa ba ba haka bane da mutumin da ya tafi makarantar boko ya je shiga university zai zai koyi sciences ko zai koyi engineering ko wani abin da ya kama da haka ya je ne dan ya dan ya koya ya dawo ya yi amfani da wannan abin dan ya samu abin da zai rayu ba haka bane haka mutumin da ya ɗauki fatanya ya tafi gona don ya je ya noma haka mutumin da ya tafi koyan sassaka ko mutumin da ya tafi koyan aikin carpentry ko mutumin da ya tafi koyan aikin welding duk waɗannan abubuwan abubuwa ne da ka tafi don me don ka samu duniya a cikinsa sau da kada mutum ka ga ya tafi makarantar boko zai je karatu ka ce masa in ka je kai ne mai ilimi don duniya ba ruwan Allah da ka ba irin wannan ake nufi ba ina fata an fahimta daman shi ilimin boko ilimin neman duniya ne kai daman nan ka tara ku ka tara duniya ake neman ilimin boko yawa duk ilimi da yake bayani akan falala da kaza wannan ilimin addini kenan banda ilimin boko wani zai iya cewa ana samun aljanna mata dalilin boko haka ne kamar yadda ka san kuma kowace kowace sana'a daga cikin sana'o'i ita ma ka iya samun aljanna da ita ba haka bane in kai masassaki ne ka ba Allah a sassaka ka taimaki mutane ba ka samu aljanna ba za ka samu in kai makeri ne haka in kai manomi ne haka to shi ma haka wanda ya ilimin boko zai iya samun aljanna da ilimin bokonsa amma a salatin ana bayani akan ilimi to ilimin addini ake nufi shi sa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rama yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih ya ce al'ilmu ilimi in ka ji an ce ilimi shine ƙala Allah Allah ya ce ƙala rasuluhu manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala sahabata sahabai sun ce bala ya ce wannan shine ilimi laisa bit tamwihi ba abin da yake ruɗu ba da hayaniya kawai bala ya ce mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan safahatan safahatan ba ilimi bane wauta ne ka rinka kawo a tsakanin Allah maɗaukakin sarki ya ce da kuma ra'ayin wani malamin fikiyu ya ce wauta ne wannan safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faƙihi ka rinka kawo annabi ya ce sai kuma ka ce ilimi shine wahayi kawai shine wahayi kaga wahayi kuma tataccen wahayi shine alkurani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa kullul ulumi siwal qur'anu mushghil siwal qur'ani mushghilatu illa al haditha aw ilm al fiqh fi ad-din al ilm ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu shaytan yace kullul ulumi duk wasu ilimi kowanne irin ilimi ne yace siwal qur'ani banda al qur'ani yace mushghilatu wannan yace shagala ne kawai ilimin shagala ne ma'ana ilimin neman duniya ne sai ce illal haditha au ilmal fiqhi fi dini sai dai ilimin hadisin annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ko kuma ilimin da zai taimaka maka wajen fahimtar addinin naka mala ce al'ilmu ma kana fihi ƙala haddasana ilimi shine ka ji a cikinsa ana cewa ƙala haddasani fulanin ƙala hadisan manzon Allah ke ya ce wa ma siwa za ka duk abin da ba wannan ba waswasu shaitani ya ce waswasin shaitan ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya samu daji yan uwa da mala ya ce a ta'allumu lidduniya mun gane me yake nufi ko yana nufin ilimin addini kitmanul ilm shi ma ilimin da ake bukatarsa na wajibi na dole sai ka ɓoye ka ƙi faɗa wannan shi ma Allah maɗaukakin sarki zai kawo mutum a kansa zai masa azaba duk zamu zo mu ji insha Allah ta'ala mala yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ai kadai sanadai waɗanda suke tsoron Allah maɗaukakin sarki suke kiyaye dokokinsa min ibadihi daga cikin bayan Allah sai Allah ce al'ulama su ne malamai su ne malamai ma'ana sai nuna maka ashe malamai su ya fi cancanta sama da kowa su san Allah maɗaukakin sarki saboda haka su ya fi cancanta su yi aiki don Allah maɗaukakin sarki a karan fari daga cikin girman mafi girman aikin da ya kamata sai kuma shine neman iliminsu su shi sa duk lokacin da ka ɗau littafi za ka je makaranta to ka sani cewa wannan karatun da za ka je za ka nemi ilimi ne don Allah na farko don ka kore wa kanka jahilci na biyu don ka faɗakar da mutane kai ma ka yi da'awa na uku don ka yi difa'i zuwa ga addinin naka ka kara addinin naka idan kaga ana kawo masa mai ana kawo masa wawura ta kowane bangare idan baka da ilimi ta za ka iya kara addinin naka to dole ne mutum ya sa wannan niyya a cikin zuciyarsa kada ka taba zuwa neman karatun addini dan ka tara abin duniya ka ce yanzu na ga malamai idan suka suka karatu ana kiran malamai a kai su aikin hajji a bashi kyautan mota a bashi kaza to ni ma wallahi sai na zama akara maka lawo to ka sai ka je ka hadda alqur'ani ka dage kai ta hadda kai ta zuwa wajen malamai ka koyi hadisi ka je kai ma ka samu dan majalisi ka kafa ka rinka karatu dan kai ma a kirawo ka to wannan idan mutum ya haka wallahi khasira dunya wal akhirah wallahi yayi asarar duniya lahira ma kuma ya asarar ta kuma an bai wasa ba duniya ma ba zai same ta ba babu wanda zai kirawo shi eh zai gama babatin sa ne kuma zai gama babatin sa ne alai kuma kowa kowa ya watse bashi ko sile ba zai samu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace bale ce ya'ni al ulama billah abinda wannan ayat take nufi sune abinda Allah subhanahu wataala ke nufi da inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ai al ulama billah wadanda suke masana Allah madaukakin sarki قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله قارا masa yarda yace yuridu abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan shine innama yukhafini man min khalqi man alima jabaruti wa izzati wa sultani ai innama yakhafuni kadai waɗanda suke jin tsoro na inji Allah madaukakin sarki min khalqi daga cikin bayina man alima jabaruti shine wanda ya san jabarutin Allah maɗaukakin sarki san isa da takama ta Allah subhanahu wa ta'ala wa izzati ya san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala wa sultani ya san ikon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ya fi cancanta ya kasance ya fi kowa jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a ka'ida duk wanda yake amsa sunan malanta ake ce masa malam to kamata ya afi ganin komai na tsoron Allah maɗaukakin sarki a tattare da shi me yasa saboda ya fi kowa sanin Allah ina fata an gane ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya fi kuma kowa sanin abin da Allah maɗaukakin sarki baya so to wannan zai ƙara masa ganin girman Allah ya ƙara masa jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala mala yace wa qala mujahidun wa sha'abi mujahid ibn jabar da shi da imamu sha'abi a Allah maɗaukakin sarki musu rahama duka su su biyun suka ce al'alimu shi ne wanda yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki yan uwa lura da kyau wanda yake malami shi ne wanda yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ba mai tarin karatu ba an fahimta yan uwa akwai wanda ya tara karatu da yawa duk littafin da ka ɗauko masa zai iya karanta maka insha Allah ta'ala ya fassara maka kuma daidai amma baya tsoron Allah wannan sunan shi mai karatu ba mai sunan shi mai karatu ba malami ba ina ba ta an gane amma malami al'ulama jam'i ne na al'alimu masani al'ulama masana da yawa wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar su suka fi kowa mai saninsa da jin tsoronsa ina fata an gane saboda haka akwai bambanci a- a- yawan karatu da kuma yawan ilimi ilimi shi yake gadar da tsoron Allah karatu shi yake kai mutum ya sami ilimi kuma ya gadar masa da tsoron Allah to ba kowa karatunsa yake kai shi ya gadar masa da ilimi ba har ya samu tsoron Allah shi yasa abubuwa guda biyu ake bukata yan uwa lokacin da zaka yi karatu guda biyu na farko kafin karatun ka samu tarbiyya sannan sai ilimin yan uwa fahimci wannan da kyau wannan duk ɗalibai musamman a wannan zamani babu lokacin da aka fi buƙatar irin wannan bayanin da nake yanzu wallahi kamar zamanin da muke ciki yanzu daga ɗaliban ilimin har malaman babu abin da ake buƙata a yanzu kamar abubuwan nan guda biyu ladabi da karatu galibi yanzu karatun kawai ake da shi ladabin ya ƙaura galibi shi sa wata ibara wata magana da suke faɗa magana ce mai banƙaye suke cewa al'adabu yasturu qalilal ilmi al'adabu yasturu qalilal ilmi ladabi yana sitirta ilimin da yake ɗan kaɗan a kasa ganewa an gane yan uwa in malami yana da ladabi da kamewa ya bi tafarki irin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi sai ka samu ilimin sa kadan ne ba mai yawa ba amma wannan ladabin nasa ya sitarta ilimin sa an kasa gane cewa ilimin sa dan kadan ne an gane suka ce amma wal ilmu la yasturu qalil al adabi amma ilimi baya suturta ladabin da yake dan kadan an gane in mutum ba shi da ladabi duk ilimin sa sai an gane shi wallahi duk karatunsa duk karatun sai an gane wannan ba shi da ladabi shi sa imamu malik imamu darul hijira Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da duniya ba ta taɓa yin irinsu ba mahaifiyar imamu malik take gaya masa yake cewa tun yana ɗan ƙarami imam malik tun yana ɗan ƙaramin yaro ya ce kanat ummi tu'ammumini wa taqulu اذهب إلى الربيع وتعلم من أدبه قبل علمه yace tun yana ƙarami mahaifiyarsa take masa rawani imam malik rawani ai alamu ne na alamu ne da ake nuna cewa kamar malanta ko wani abu ko ana kwaɗaitar da zuciyarsa ya jana sha'awar ilimi da karatu kenan za ta yi masa rawani sai ta ce izhab ila rabi'a tafi zuwa ga malar rabi'i shine rabi'u ibn abdurrahman ra'ai malam imam malik ne ta ce je ka zuwa gare shi sai ta ce masa amma wa ta'allam min adabihi ka fara koyon ladabinsa qabala ilmihi kafin karatunsa dan uwan fahimta da kyau ladabin shi ta ce shi ta ce masa ya fara koya kafin ya koyi karatu saboda wallahi in babu ladabi karatun in ya shiga ma in ya shiga ba za a samu abin da ake bukata ba Abdullahi bin Mubarak Allah ya masa rahama malam Imam al-Bukhari ne yake cewa talabtul adaba salafina sana wa talabtul ilma ishirina sana yace na koyi na koyi ladabi na yi tabin malamai na koyi ladabinsu da yadda suke magana da yadda suke karantarwa da yadda suke ma'amala da yadda suke kaza tsawon shekara talatin yana koyi ladabi yace shi kuma karatun duk da ya tara da iliminsa ƙala haddasa na ɗinsa ya koyi shi ne kawai a cikin shekara ashirin kun ga da ladabin da karatun wanne fi yawa ladabi ladabi shi sa wallahi yan uwa in ka kalli yadda ake da'awa a ƙasar nan kai ka san babu da yawa da gaskiya babu ladabi ka ji malami mai karantarwa fa a cikin masallaci ya zauna yana dura ashar da Allah ba aka bane yana zagi a ambaci sunan wannan a ci mutuncinsa a ambaci sunan wannan wannan a takin din wannan kaji an ambaci sunan mutum tsirara wani a ambace shi a ci masa mutunci wallahi wannan ba hanyar manzon Allah bace ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake tattara al'ummarsa kowa ya zo ya shiga aljanna idan mutum yana sako ko yana wani abin da bai dace ba to tamkar mara lafiya ne a gaban lafiya ake masa da fada da zagi lallaba shi ake sha magani ba haka bane dan ya warke to haka to haka haka mai laifi yake ka zo mutum yana laifi ka zo cikin masallacin kana ta ammatan sunansa kana zagin sa ya za a yi fahimce ka shi ma ina da nasa masallacin me zai je yi sai je rama sai je ya rama shi za ka ga abin tun ana yi tsakanin yan bid'a yan ahlus sunna da yan bid'a yanzu kuma abin ya zama ahlus sunna da ahlus sunna wannan kai kana tuti ahlus sunna ne wancan shi ma ahlus sunna wannan sai gaya wannan magana amma ana saman barin shi ma an yi je nasa karatun ya zo na shi ma sai ya rama to dan Allah ina ladabi anan da'awar da'awar ta Allah madaukakin sarki ne ana kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kaina ba dan mutum ya min wani abu ka yi haƙuri ka jure shi kenan ka je ka cika amma in addini ne ya taba sai ka zo kai bayani cikin hikima yadda za a gane ba kuma sai ka sai ka ci mutuncin shakhsiyarsa ba dan wani abu ma sai ka ana abin ya kai ga yin a kira sunan mutum a yi masa ba'a a ambaci wata halitta ta jikinsa a yi mata ba'a duk da sunan karantarwa ba buƙatar wannan kwata-kwata idan mutum ya wani abin da yake saba wa addini ne ba za a yi mai shiru ba amma me ya kamata a yi sai a ɗauki aikin nasa da yi sai a ga mutane abu kaza ba daidai bane abu kaza bid'a ne abu kaza shirka ne sai a kawo aya sai a kawo hadisi a kafa hujja sai a ci gaba da karatu yanzu duk wanda yake irin wannan abin ko ya sani ko bai sani ba kai masa raddi ba sai ka ambaci sunansa ba yan uwa haka ne ko ba haka bane to amma kun ga yadda abubuwan nan suka zama Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mala yace وقال الربيع ابن أنس مال الربيع دان أنس يتي من لم يخشى الله فليس بعالم كاجبا يتي دكان wanda baya tsoron Allah madaukakin sarki ce to wallahi wannan ba malami bane ko da yayi rawani da duk yadin da ke kwantin kwari karewar rawani kenan ko yawa yasa duk alkaba da take kef ya so ya sha ya sa a jikin sa wallahi ba malami bane eh kawai dai mutane suna samun suna malami amma a wajen Allah fa ba malami bane فقال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات حقيقة وأن سكي بوي أبن دمك سوكرنا من البينات نبينا نن آيوي والهدى دكما شريع من بعد ما بيناه للناس باي من بينا تغ متاني سوكما سبوي في الكتاب أتكن للتابي za mu ji da littafi ake nufi duk za mu yi bayani insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce ula'ika kaga irin waɗannan wancanan ka yal'anuhumullahu Allah madaukakin sarki yana tsire musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna sannan dukkanin masu tsinuwa suna tsine musu albarka Allah ya raba mu da su waɗannan Allah kiyaye mu da su sai malai ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ulama'il yahudi kaga wannan ayar ta sauka ne akan sha'anin malaman yahudawa wa aradal bayyinat abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin ayar da yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati hakika waɗanda suke boye abinda muka saukar minal bayyinati daga cikin bayyanannun ayoyin mu sai mala yace abinda ake nufi shine arrajamu wal hudud wal ahkam suke boye ayoyin da suke bayani game da rajamu idan mutum ya yi zina mai aure ne za a yi masa mai a jefe shi ko yawwa wal hudud da sauran haddodi wal ahkam da sauran hukunce hukunce duk sai su boye su sai su shigo da san zuciyarsu yahudawa haka suke yi yahudawa haka suke idan mutum mai girma ne babba ne sai laifin da za a yi masa haddi ko ya cancanci rajamu to sai an ji sai a je wajen malamin sai a kirkiro na abu sai a ce ai kawai abin da zai yi ba wata matsala ya sai dabbobi ko ya yi sadaka da kaza ko ya kawo kaza shikenan kawai sai a ce an yafe masa amma an talaka ne wa gairuhum yayi to da yawo za a jawo aya sai a dauko a taura sai a jawo aya shikenan sai kaga an je an tsaye da shi an yanke mai hannu ko kuma an an tsaye masa da haddi na rajam to wannan shine abin da yahudawa suke wal huda kuma suke boye shari'ar da take cikin littafin su me ake nufi da huda anan sai malai ce amru muhammadin wa amru muhammadin wa na'atu shine al'amarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma da siffarsa ai Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa annabin ƙarshen zamani zai zo a gari kaza da siffa iri kaza kuma akwai shi a cikin attaura akwai shi a cikin injila ba haka bane annabi isa ya bayyana ko Allah madaukakin sarki ce kuma wallazi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su littafi suna gane annabi sun san annabi kamar yadda suke sanin ‘ya'yansu to ya suka san shi Allah ya ba su labarin sa a cikin sani na annabi sun sani to to amma da annabi yazo falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da abin da suka sani din suka tabbatar shi din ne yazo mu sai suka kafirce masa to shine wal huda malai ce malaman tafsiri suka ce ana nufin al'amarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa na'atuhu da kuma siffar sa yadda Allah madaukakin sarki ya siffar sa musu shi min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun bayyana duk waɗannan abubuwa ga mutane su waye mutanen da ake nufi ai bani Isra'ila su ne banu Isra'ila Allah ya ce duk mun bayyana musu bin kitabi a cikin littafi wani littafi ne ai fit tawrati littafin su na at-taurat ula'ika ya ani allazi na yaktumuna sai Allah ya ce waɗancananka ana nufin waɗannan da suke ɓoye abin da ke cikin attaura ɗin na siffar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na haddodi da hukunce hukuncen da suke ɓoyewa su irin waɗannan mutanen yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullainuna qala qala ibn abbas mala abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda yace kullu shay'in komai da ka sani a duniyan nan da yake raye da wanda baya raye zai tsine musu albarka su ne al'anuhumul la'inuna alla'inuna masu tsinuwa su ake nufi to wajen kokarin fassara wannan shine malam abdullahi dan abbas ce duk wani abin da ka sani zai tsine musu albarka lal jin wal ins banda mutum da aljan amma komai da ka sani na halittun Allah bishiya ne ruwa ne gini ne duwatsu ne komai yana tsine duk wanda yake boye abin da yake karara a cikin littafin Allah yake bayyana shi Allah madaukakin sarki ya kaddara an nasu ne masa albarka wa qala ibn mas'ud shi kuma malam abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda yace ma tala'ana sunaini min almuslimina illa raja'at tilka al'anatu ala alyahudi wan nasara alladhina yaktumuna amra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sifatahu malam abdullahi dan abbas kun ji fassarar da yayi yace komai zai tsine musu albarka banda mutum da aljan shi kuma malam abdullahi dan mas'ud sai yace mata la anas naini wannan ayar abin da take nufi shine wasu mutum biyu ba za su taru su tseneniya ba misali mutum biyu su taru wannan ya tsine wannan wannan ya tsine wannan shine tala'ana ala wazni mufa'ala ma'ana wani ba zai tsine wani ba shi ma ya rama minal muslimina daga cikin musulmi illa raja'at tilkal la'anatu face sai tsinuwar da suka yi junansu ta tashi ta dawo ta koma alal yahudi wan nasara akan yahudawa da nasara waɗanda suka ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin littafin attaura da littafin injila tsinuwar da aka yi ta koma kanwa kan yahudi da nasara ne injimar abdullahi dan mas'ud allazi yaktumuna amra muhammadin allazi ne kamata ya kasance allazi ne yaktumuna amra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗanda suka ɓoye al'amarin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa sifatahu kuma suka ɓoye siffarsa wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa lokaci yayi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba Allah ya ce da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tuna ya rasula shine wa iz tuna ambata musu akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari na waɗanda ya ba su littafi ya rike alƙawarin su wani alƙawari ya rika shine la tubayyinunahu linnasi wa la taktumunahu lallai za su bayyana wa mutane ba za su ɓoye musu ba duk abin da Allah ya sauka musu za su bayyana ba za su ɓoye ba amma me ya faru fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da wannan alkawari da Allah subhanahu wataala ya da su a bayan bayan su washtarau bihi thamanan qalilan suka musanya shi da wani farashi dan kadan suka karbi wani abu suka musanya sakon Allah madaukakin sarki suka boye sakon Allah suka karbi wani abu na duniya Allah subhanahu wataala ya ce fa bi isa ma yashtaruna tir da abin da suka musanya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Alal wahidiyu, Imam al-wahidi Allah ya masa rama ya ce, Nazalat hazihil aya, wannan ayar ita ma ta sauka fi Yahudil Madina a cikin sha'anin Yahudawan Madina. أخذ الله ميثاقهم في التوراة ألا من أكين سركي يارك القوري دسوء أتكين التوراة ليبين ليبين ليبينن شأن محمد sallallahu alaihi wasallam da sharaɗin za su bayyana sha'anin annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa na'atahu da kuma siffarsa wa mab'afahu da inda za a aiko shi wala yakhfunahu ba za su ɓoye komai daga cikin wannan ba Allah madaukakin sarki ya gaya musu ai shi sama suka rinka hijira daga garuruwansu suna komawa ina Madina Khaibar dan nan ne ya dace da irin siffar mab'af na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za a turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to tunda sun koma gurin sun sun samu zarfin zarfu makanin kenan to yanzu sai me kuma sai shi siffar annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai Allah ya turo siffar da suka da suka santa komai da komai kobo da kobo sai suka duba sai suka ba a cikin su yake ba bai bai hude bane to shine kuma abin da ya taya masa da hankali suka kafirce suka juya masa baya kuma suka sa dan barya ƙasa kuma abin da ya faru kenan to sai wannan ayata sauka akan su kamar yadda Imam al-Wahid ya faɗa cikin tafsirinsa wa huwa qaulullahi ta'ala shine faɗin Allah madaukakin sarki ce la tubayyinunahu lalle za ku bayyana linnasi ga mutane wala taktumunahu ba za ku boye shi ba ba na za ku bayyana za ku bayyana annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mutane ba za ku ɓoye shi ba wa ƙalal hasan imam al-hasan al-basari yake cewa Allah masa rahama hadha mithaqullahi ta'ala ala ulama al-yahudi wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala da ya ɗauka akan malaman yahudawa ay yubayyinu lin-nasi ma fi ma fi kitabihim lalle su bayyana abin da ke cikin littafin su wa mutane wa fihi dhikru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abin da ke cikin littafin nasu kuma akwai ambatan manzon Allah hira da aminci tsara tabbata a gare shi da siffarsa da kuma yadda zai zo wa qawlihi fadin Allah madaukakin sarki da yace fa nabazuhu wara zuhurihim sai suka yi jifa da shi a bayan bayan su qala ibn abbas abdullah dan abbas yace ay alqaw zalika almithaqa khalfa zuhurihim sai suka yi jifa da wannan alkawarin a bayan bayan su washtaru bihi samanan qalilan ya'ani yace abinda wannan yake nufi ma kanu ya akhudunahu abinda suka kasance suna karba min saflatihim daga na ƙasa da su waɗanda suke na ƙasa ƙasa waɗanda ake jagoranta bi riyasatihim fil ilmi saboda jagorancin da suke da shi na ilimi su ne malaman yahudawa sai suka yi amfani da wannan wajen sai da addinin da karɓar abin duniya shine kamar yadda na gaya muku a baya idan mutum ya zo ya laifi ko ya wani abin za a ce masa to ya kawo wani abin shi kenan sai sai a ce sai a ce masa je an yafe masa shi yanzu malamin malamin ba yahude yakan iya wakiltar Allah madaukakin sarki sai ya ce je an yafe amma fa ba fari ba sai ka bada wani abu shi sa an baka da shi kuma sai a yanke ma hukunci ba haka bane ba ka ga yanzu mu ka ga yanzu kotunan wasu daga ciki suna irin waɗannan yahudancin kenan in aka je za a yi shari'a duk laifin kan kana da kuɗi ka shiga ka fita sai a kashe kes din ba haka bane amma an maka wasa ba wallahi in baka da ko sisi ranar da aka ka sai dai ka kwana a burtsin wallahi ranar da aka ka gidan maza za ka kwana alƙalan man ya kalle ka sai ce to ya daga sai nan da wata biyu kana can ba ba a ma fa saurari karar taka ba wallahi sai a ce ma sai nan da wata biyu sai ka je ka gama zama an saka a cikin yan fashi wani ya kashe mutum kaza wani ya kashe a je a tura ka a cikin su duk ka fara koyi abubuwa tun kai mutumin kirki ne ma sai ka fara zama mutumin kawai sun fara koya maka sannan sai a fito da kai a zo a yi maka shari'a kuma sai a ce to an yanke ma hukuncin wata shida ko kuma tare dubu ishirin kai kuma ka da dubu ishirin mashi da dubu ishirin wallahi da yawa fa uwa za ka yi mamaki za ka yi mamaki wato yan uwa ina so mu rinka kokarin dan sa kafa ma irin waɗannan gurare mu daina zama kawai a waje guda eh wani lokacin kawai ku dan hada kungiya ku ce za ku je bar sun kai ziyara ba wanda zai hana ku in kuka je kuka nemi izini suna ba da dama za ku je wallahi za ku yi mamaki akwai wanda za ga wallahi akan akan wata biyar yake akan dubu biyar yake yake zaune a gidan wallahi dubu biyar wani akan dubu goma wani zai ce maka shi yanzu shekararsa goma akan a nan gidan bai ma san abin da yi ba bai san abin da yi ba sai kaji za ka yi abubuwan mamaki kala kala bangaren maza da bangaren mata wallahi akan bashi bashi da ake bin mutum na dubu ishirin an zo an daure shi shekara biyu shekara uku dan Allah bashin dubu ishirin kawai ana abubuwa a Najeriya kala-kala ga sunan na zalunci da danne haƙi ina gaya maka musamman kai talaka ne za ga abin mamaki to shi sa kana da dama an kaɗan shiga mutum biyu ne mutum uku sai ka ba sai ka sai ka samu ka fito da su ba karamin lada ka samu ba wallahi yanzu in ka ɗau- in ka dauki dubu ɗari ka sa aljihu ka ci ka shiga barsin ka je goron dutse ko kurmawa sai kana so a dan kawo maka list din waɗanda ake bi tara masu tara kawai za a kawo maka akwai mai dubu goma akwai mai dubu goma sha biyar akan akan haka fa yake zaune a wannan wurin dan Allah ƴan uwa dan Allah wa zai so a kai shi wani wajen yayi ni guda ɗaya dan Allah ku dan je wajen ku ga yadda ku je ku ga- ku ga yadda bala'in yake in ka je ka kai musu magi inda ka san ka kai musu cinyar kaza wallahi wallahi a cikin barzin ba ba karan balo ne da shi ba magi fa wannan magi dunkule mai ta- dunkule mai tauraron nan ba wata tsiya ba in aka kai shi ana raba shi ai ba karamin za ka ga bakin sa har kunni ana ta manna an samu magi yau za a ci abinci saboda gabza ce ake ce ina gaya maka wani bakin tuwo ne haka to wannan miyar wata irin miya ce inda ka san an wanke kai to shine in ana so ta danyi daɗi sai a dan marmuza sai a dan marmusha magin nan haka ɗakin da suke ɗakin da suke kwanciya ka je ka ga ɗaki ɗaki ɗaya babban ɗaki sama da mutum nawa a ciki wani kan wani wani ya jibga wani kafa wani ya yi kaza da sauransu gashi nan ga sauro ga rashin kyau da rashin tsafta da komai da komai akan dubu goma wani zai je wata biyar wata shida a wajen kuma an je an sa mutum wanda yaro ne dan shekara sha tara ko ishirin bai ma gama sanin rayuwar ba an jan haɗa shi da ɗan shekara hamsin ko arba'in da biyar wanda shi gogaggen ɓarawo ne ɗan fashi a waje guda ko ina ya saba shiga ya je ya fashi wallahi da yawa yara yan uwa suna fitowa daga barsin sai da neme shi a rasa ya tafi wajen irin waɗannan sun ba shi lamba waya da komai sun ce ya zo komai za su ba shi za su je su koya- su koya masa fashi abin da yake faruwa kenan dan Allah yan uwa mu dan rinka shiga irin waɗannan guraren eh mu dan rinka shiga zaka samu lada sosai ko mutum biyar ne ka je ka fito da su kai ma zaka ga lalle Allah madaukakin sarki ya maka baiwa yanzu ga kanan kai kana shakar abin nan ɗinka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace saboda haka wannan shine aikin da Yahudawa a suke yi mala yace fa nabadhu wara'a zuhurihim قال ابن عباس أن أي ألقوا ذلك الميثاق خلف ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا sai su misanya wannan alkawarin da ɗan farashin da yake ɗan kaɗan ya'ani ma kanu ya aku zuwa min safalatihim biriyasatihim fil ilmi wa qawlihi fa bi'sa ma yashtaruna faɗin Allah madaukakin sarki da yace fa bi'sa tir da abin da suke musanya alkawarin Allah da shi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace qabuha shara'uhum lalle wannan cinikin nasu ya munana wa khasiru kuma sun yi asara wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man ta'allama ilman wanda duk ya koyi wani ilimi mimma yabtaghi bihi wajha Allah daga cikin ilimin da ake neman yardar Allah da shi la ya ta'allamuhu illa liyusibahu 'aradan min ad-dunya bai koyi wannan ilimin ba sai dan ya samu da wannan ilimin wani ɗan abu na duniya lam yajid arafal jannati annabi ce ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba irin wannan ɗan uwan ji abinda manzon Allah ya faɗa ko ira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi ingantacce ne imamu ahmad ya fitar da shi da al-imamu abu dawud da ibnu majah malam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'i nasa dukkanin ilimin da ake neman yardar Allah da shi sai ka shiga dan ka samu wani abu na duniya dan kai ma a rinka kiranka ana baka kuye- kujera aikin hajji dan kai ma a rinka baka kaza dan kai ma a rinka baka kaza ko dan ka samu wani girma ka je ka koyi karatu annabi ya ce wallahi kanshin aljanna ma ba za ka ji ba ka san kuma daga daga nisan tafiya nawa ake tafiya shekara nawa ake jo kanshin aljanna shekara arba'in shekara arba'in wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza a cikin wani hadisi annabi ce kanshin aljanna ana jiyo shi a shekara a tafiya shekara kaza kusan shekara tafiya arba'in za ka bari jiyo kanshin aljanna to mutum kowannen kanshin ba zai jiyo ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya ba mu yin ikon ilimi dan Allah ya ba mu ikon aiki da shi za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sati biyu sai mu tashi hadisi na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke ko tuntuban harshe Allah ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah